والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu kare shaka da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da sha uku ga watan al-muharram hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 ko wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 20 da da takwas ga watan shida miladiya 2026 ina idanka wanda kai sai ana fara mu cikin wannan makaranta samu a inda muke ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tarin albarka mai suna ahkamu jana'iz wa bid'ah na babban malamin hadisi Abu Abdurrahman Allah mutallafin Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi tashin karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aikin shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan shine darasin mu na takwas ko mun shigo cikin littafi muna babu inda mali yake ce muna ma yajibu alal mawridi abubuwan da suka zamana dole ga mara lafiya abubuwan da ya kamata mara lafiya ya kiyaye kuma da wanda ya kamata mu a kiyaye mishi wanda mun karanta hadisi na farko bayan malam ya ce bari mu karanta da sauri don mu koma har inda muke malam yake cewa alal maridi an ya ba da fada'illah abu na farko da ya zamana dole ga dan malaki ya yarda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala akan shi wa yasbir ala qadrihi sannan yayi hakuri kan wannan kaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi wa yumkin zannu bi rabbih sannan ya kyautata zato ga ubangijin shi dalika khairan lahu wannan shine alkhairi a gare shi yake ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake ajaban li amrul mu'min abun mamaki ga mutum wanda yake mai imani yake inna amrahu kullahu khair duka duka al'amuran shi baki da alkhairi ne yake walaysa zaka li ahadin illa mu'min ba daya wanda zai samu wannan alkhairin face mu'mini menene ce ce in asabatu sabah in abin farin ciki in abin jin daɗi ya same shi shakara faka da khairan lahu sai ya gode ma Allah wannan abin kuma shi ne alkhairi gare shi wa in asabatuhu dara in abu mara daɗi ya same shi sabara faka da khairan lahu sai ya yi hakuri saboda wannan hakurin shi ne alkhairi gare shi idan ba kowa bane ba Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan ni'ima da wannan baiwa sai mutum wanda yake mai imani kuna fahimta ko in abu mai daɗi ya same shi rai da al'amarin shi ga Allah in mara daɗi ya same shi yi haƙuri ya rai da lamarin ga Allah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yake hallo manzon Allah yake la yamutanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu illa wa huwa yahsinu zanna bi rabbillahi ta'ala face yana kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala zato shi yana kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala zato cewa Allah zai sa shi cikin rahama shi kenan sai ya nuna nama Allah zato وليس رواه ما وانا حديثا غدابي رواه ما مسلم امام مسلم يروي توسو والبيهقي واحمد بكما امام البيهقي ده امام احمد ما ليس وينبغي عليه هل لو انت لمر اللاهية ان يكون بين الخوف والرجاء يزمن ينا حال tsoro kuma yana halin kwaɗayi shi ne yana tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala kan laifikan da yake aikatawa sannan kuma yana tana rahama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rinka san haduwa da Allah ya khafu iqabillah yana tsoron hukuma Allah subhanahu wa ta'ala ala zunubihi akan laifikan da ya kasance shi da kanshi yana aikatawa wa yanzu rahmat rabbih kuma yana kwaɗayin rahama ubangijin shi saboda ubangijin shi ya kasance mai rahama ne malam yace bi hadith an sabi da hadithin Anas Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah kira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da khala ala shabin wa huwa bil maut manzon Allah ya shiga wurin wani matashi alhali matashi yana kwance yana hali na rashin lafiya hali na mutuwa shi ne shi lafiya ce mun tayi tsanani fa qala sai manzon Allah yake da wannan matashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa tajidu wani ya kake jin jikinka qala sai yake wallahi ya rasulullah wallahi ya manzon Allah inni azullaha ni ina tsananin sai in haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa inni akhafu dhunubi sai dai ina tsoron zunubina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la yusmi'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa aqahu Allah ma yarju wa aminahu mimma yakhaf ba yadda za a yi abubuwan nan guda biyu su haɗu a cikin zuciyar bawa ya zama da yana tsananin son haɗuwa da Allah kuma yana tsoron zurbin da shi yake aikatawa manzon Allah yake ba sai Allah subhanahu wata'ala a tsahu lahu ma yarju Allah ya bashi abin da yake kwaɗayi na mi na rahama Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya kubutar da shi ya amintar da shi daga abin da yake tsoro shine ni shine zunubin da ya aikata muna fahimta kuma ne shi aka ga wasu ne biyu wa sabu hasan ibn majah wa abdullahi bin ahmad fi zawaid al-zuhd wa ibn abd dunya eh wannan hadisi mun karanta shi ne yanzu ga inda za mu tashi ne yau wanda duka wanda yana nuna mana alkhairin da ke da kuma cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da take ni da take kula da rayuwar mutum mai imani ta kowane hali rayuwar mutum ba ki dai in kalu da kullum in dai mutum musulmi ne to kullum wannan rayuwar ba ta yi ta da mahalicinka saboda ka kalla duk yanayin da ka shiga manzon Allah ya kawo solution sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ba wani addini wanda yake da alkhairi irin musulunci babu shi shi yasa za ki ga duk duniya ba wani addini da ake shiga irin addinin musulunci me yasa saboda addini ne wanda Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci ɗan adam kuma shi ya tsara yadda daidai da ɗan adam yake bukata shi yasa addini ne wanda ya dace da kowane mutane da kowane irin al'umma da kuma kowane irin zamani yau duk wani addini da ka sani yayi kwantai ita ake kai daga cikin shi ana zuwa ga addini wa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kallon manzon Allah ya da wannan matashi manzon Allah da kanshi ya je ganin wannan matashin bai da lafiya Allahu akbar yake tambaye shi ya halin da yake ciki ya ga mai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya ƙara kwantar mai da hankali Allah ka tabbatar da mu akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kine uwa nan za mu tashi sai yake cewa malam yake salisan gaba ta uku wa mahmash sadda bihi al-maut ai bi yadda rishin lafiya dan malaki kai tsanani fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut bai dace gare shi bane ya fatan mutuwa me yasa malam yake hadisi ummul fadl radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadl Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi dakhala alaihim manzon Allah ya shiga wurin su wa Abbas da amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da kuma Abbas dan fa'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana rishin lafiya fatamanna al-Abbas al-Bakri shi wannan Abbas din zai fatan mutuwa shine da shi wadace shi sai ce ina ma da ya mutu fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mishi ya am ya kai babana la ta tamanna al-maut kada kai fatan mutuwa fa innaka in kunta muhsinan saboda in ka kasance kana aikata ayyuka masu kyau fa an tuakhara tazdada ihsanan in aka jinkirta ma ai zaka ƙara ayyukan masu kyau ko yace ila ihsanika zuwa kan ayyuka wanda kai na alkhairi baya misali in kana da shekara 30 saboda rashin lafiya sai kai fatan mutuwa ko to yace in aka ƙara ma shekara 10 ko shekara 20 ko shekara 30 ba ka ƙara ta alkhairin da kai ba yace kaga sai mullaka wannan shine alkhairi gare ka wa in kunta musian in kuma ka kasance ka aikata ayyuka marasa kyau fa an tu akhara fatus ta taba min is'atika khairul laka kenan in aka jinkirta maka fatus ta taba sai ka tuba daga wannan zunuban naka kai kai nadaman laifukan da kai yace khairun laka shi ma wannan alkhairi ne gare ka yace fala ta tamanna al-maut ya kai baba na kada kai fatan mutuwa muna fahimta ko kaga nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirye shi ta karantar da mu duk yadda ciwon mutum yayi tsanani muna fahimta to kai ya fatan mutuwa saboda ni ai ban sani za ta tarzawa ba wasu ta bashar da min al-qatl ko ko ba haka ba a kai muka kalli wannan hutar ta duniya ita kaɗai a ita da kanta in ta shiga ta za ta zama da makamashi to wannan wuta kaɗai a ce an sa ka cikin ta ya aka yi da to balle waccan shi yasa mu yi ta roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye mu daga mi daga wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabida ya ga jahannama za ka ga kullum addu'a shi cikin salloli guda biyar baki ɗaya اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر كلي المنزل الله ينا كل ينا روق الله يتلي شلق عذابه عذابه جهنم الله يا إيه تتلي لتانا دينا بلاي shi yasa diyar za a yi a kaɗa a raya karka yarda ka yi ma Allah shirka saboda in kai shirka kai wutan ma ka shiga khalidi da fiha abada ba ki ba ita kenan duk yadda a matsayin ka mai imani duk yadda ciwo ya tsanani ko ka kyautata ma ubangijin ka zato ka san Allah bai manta da kai ba kuma ka san Allah ya ji ka sanin halin da kake ciki muna fahimta ya za ka yi bayan ka yarda da kaddara ka yi hakuri to shi ne kullum ka rinka kyautata ma ubangijin ka zato cewa lalle Allah mai rahama ne kuma ya san yanayin da kake ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abba yace ya kai baba kada ka yi fatan mutuwa in aka jinkirta maka ha shekarunka aka kara ba kan wasu shekaru yace ta ga in aikin alkhairin da kai bayan sai ka kare ko yace in kuma kana aikata ayyuka marasa kyau aka jinkirta ma ba sai ka tuba ba ai dai ka ga duk abin alheri ne kenan kamar hadisin da muka karanta baya manzon Allah yace abin mamaki da mutum mai imani kaga yanzu in kai mai imani in aka jinkirta ma ko da sallolin nan guda biyar ka kara kullum ai an kara fili ba ko ba haka nan bane ba a in kuma ciwon da kai ya zama ma darasi ka dage da tuba kan wasu layuka da kai shi ma ba an ci gaba ba kaga abun mamaki da rayuwar mutum wanda yake mai imani malam yace akhrajahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad nashi mujallabi na shidda hadisi na kafa na ɗari uku da talatin da tara wa abu ya'ala abu ya'ala na rubuto shi hadisi na dubu bakwai da saba'in da shidda wal hakim shi ma hakim ya kawo shi a cikin musaddarak mujalladi na wanko hadisi na ɗari uku safa da ɗari uku da talatin da tara yace wa qala sahihun ala shartu shaykhain hakim yace wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin bukhari da muslim ووافقه الذهبي كما إمام الذهبي يا يمشي موافقة إمام الذهبي ما يتي إيه وانا حديثا إن جلتشي يا أبو شرع البخاري ومسلم سيما الألباني يتي وإنما هو على شرط البخاري فقط سيدي آآ in yi kuskure ba hadisin ba yana kan sharaɗin Bukhari da Muslim bane sai dai yana kan sharaɗin Imam Bukhari ne shi kadai muna fahimta ko Allah ya dakatar da mu malam yace wa akhrajahu shaykhain kuma imam bukhari da muslim sarauto shi wa hadisin guda kenan wani bai haƙi da imam bai haƙi mujallabi na uku shahi na ɗari shahi na ɗari uku da saba'in da bakwai wa gairuhum da ma wa an sun min hadisi anas marfu'an hadisi na anas wanda ya danganta daga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam nawawi irin wannan wasiyi yake cewa ga hadisin da suka rawaito inda yake cewa fa in kana la budda ai kan manzo Allah ya ce mishi ya amla ta tamannan maut ko ya kai baba na kada kai fatan mutuwa ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi nan wannan ruwa da ta da kari sai ke mishi fa in kana la budda fa'ilan in ciwon na cinka sai yadda ba mutawa sai kai fatan mutuwan to kada ka ce Allah ka kashe muna fahimta ni zai ce sai ka ce Allahumma ahyini ya Allah ka rayar da ni ma kanatul hayatu khairan li haƙƙin rayuwa ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka kashe ni idan kuma mutuwa ita ce alkhairi gare ni ta ji shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan duk yanayin da mutum yake ciki bai yayi kai ya fatan mutuwa wai in ma kana cikin yanayin ka tauraru kana jin ka tauraru to kada ka ce Allah ya kashe ka kawai a ka ce Allah ahyini ma ka sul hayata khairu hakkin rayuwa ita ce alkhairi gare ni Allah ka rayar da ni muna fahimta ba mutuwa ba kake so sai ka ce ya Allah hakkin mutuwa ita ce alheri gare ni Allah ka amshi rayuwa mu kuma na haka za ka ji wani daga ya ci shinkawa ya ƙunshi sai ce amma busa ƙafa ko ba haka nan ba ko ce in kawo hannun shi ce da ya bushe sai a ko ko ba haka mutane suke ba ko kuma wani da shi yake ga ni da ma wannan yanayin da na shiga ina ma da mutuwa ne ko duka manzon Allah ya hada wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan mu masu imani muna fahimta jin yanayin da muke ciki na ciwo ne na wata jarabawa ne abinda ake so gare mu abinda ake bukata gare mu sai ka ce ya Allah haƙin rayuwar nan alkhairi ne in ci gaba da rayuwa Allah ka rayar da ni ya Allah in kuma mutuwa ita ce alkhairi gare ni Allah ka amshi rayuwarsa kaga ka bar zaɓi a hannun wanda ya sani ko ba haka nan bane amma in ka haka mutuwa wata kila lokaci in ka mutu dan karama ka shi waza kaga kai ne kai ma da kanka ko to Allah ya sanar da mu kaga wannan mu yana da alaka da hadisin da muka ƙara karanta baya wanda manzo Allah ya ce kada ɗayan ku ya kuskure mutu face yana kyautar da so gaba ga ubangiji shi mutanen mu daga sun shiga jarabawa rikicewa suke ko ba haka nan bane ba sai ɗan kaɗan sai ɗan kaɗan daga an shiga jaraba to ai da wannan ake gane mai imanin ko ai wancan sasan mai bayana annabi ibrahim ko jarabawar da ya tsinci kai shi kalli jarabobi daban-daban a ce ka yanka ɗanka kana ta addu'a ka yi shekara ɗari kana son ɗan ashe ka yanka kalli annabi ayu kalli annabi yaƙo kalli annabi yusuf in karan kanshi a to Allah yana jarabtar bawa ne kuma shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ba mumini bane ba eh ba mai kanji bane wanda yake ɗaukar mutane ya rinka bugawa ga ƙasa mai kanji shine wanda yake mallakar kanshi lokacin fushi sai mana to haka ake so ɗan uwa in jarabawa ta same ka to ko da magana za ka kanka yarda ka yi magana kamar da muka karanta baya da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim ya rasu ko yace lalle dukiya tana cike da damuwa ko idaniya tana zub da hawaye amma baki bai gani shi abin da Allah ya yaba shi idan kan mutum ya tsinci kansa cikin wata jarabawa ya rinka na shiga uku na lalace ni yanzu wannan rayuwar ya ma za ni ayye ya ke da kike da Allah wallahi ba wata matsala da take da girma in ka tana girman Allah babu ta wallahi babu ta duk matsalar da ka ga girman ta ko to ka dubi girma Allah ka zubi girma Allah za ka kasu wannan ne ne kuma wurin shi ko ko ba haka nan bane ba wasu sun zo da wata batan lafiya suna da damuwa kaza kaza kaza kaza ce da Allah in zo in yanta ina cikin wuri da suke ta kira na yanzu ko da na zo da ce sabi da wannan abin ne kawai suka suka ce subhanallah ka san mata su suna kallon ma ta mutu ta mangale kai suna ta kuka sabi da wannan abu subhanallah kana ka ce mina ne wannan na ce to ni zan ba ta lahiya ne ta cewa zai ba ta lahiya suka ce Allah na ce to yanzu na Allah kuma wannan hauna aiki ne babba sai kowa ya shi duka ku roƙe shi ku ga iko Allah mana a kallon mutane annabi Musa ko da suka zo bakin teku suka ce inna la mudrakuna tau annabi Musa ka jawo mu ga ruwa ga kuma Fir'auna ko yace a ubangiji na yana tare da ni kuma ubangiji na zai shirye da ni kaga me yasa annan Musa bai kalle ta kuma saboda me yana san yana da girman ya san yana da Allah wanda ke da kunfa yako to me yake ku sahabbai ba ba su yi tsoro wannan ba a su daga an ce musu sun imani kawai to shi yasa ake son a dawo ga mutane da girman Allah a ran in ka san Allah wallahi ka huta ba wani tsomi tsomi kai ka kai nawa mun karanta da kufa annabi yake cewa wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ko ba ashe duk al'ummar duniya in sun taru su ce sai ta amfana da kai ba sai ta amfana da kai ba to ni zai tada ma hankali an yi wani juyi an baro ka baya baka samu ba koko yake kuma ka sani duk al'ummar duniya su taru su ce sai ga bayanka wallahi ba su isa ba in Allah bai rubuta ba dan ya kara kwantar ma da hankali sai ce kai rufi asul aqalam alqalam rubutun an gama ta karbin sun bushe ba wani abu da za a yi samu kawai to saboda kai Allah zai ce mata shi kaddara ne wallahi baka isa ba a'a Allah ya zana abubuwan shi yadda yake son su kasance kuma haka za su kasancewa ba wani wanda ya isa ya ce ga yadda yake so ai wallahi babu shi ke sa duk wanda kaga yake son lamarin Allah kuma ya ki bin lamarin na Allah yana bara yana karuwa haka ana zuwa ne kawai ka bar shi ne san waye Allah ba shi Allah kawai in ka tashi kai in kuma ba kai ka bari kawai ai mun kana fara ku ba ko ce ce duk al'ummar duniya su taru su yi imani Allah ya ce ba za ku kara da komi ba kuma duk ku taru ku samu sai Allah ya ce wallahi ba za ku rage ni da komi ba to sanin Allah shi yasa kuma ba kai da za a yi akan Allah sai ta hanyar karatun aqida dan ne kullum ake nutsa ma ake tuna ma ake ƙara sama girman Allah ka gane Allah bai da tamka kul huwallahu ahad ka gane shi kadai ne Allahu samad ka gane shi kadai ake yi da bukata ba wani maciyaci dan gidan maciyaciya da za a zuwa wurin shari'a bukata ba mu shi wannan sai Allah lam yalid wa lam yulad bai aifa ba kuma ba a shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani wanda za a hada shi a ce yana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala babu shi to mutane duk mu san Allah bane shi yasa muke ta wahala kamar yadda muka ba labari na mana ina mala kamar lakari injiniya da zaki a rayuwar abu kake kai wa kai wa kuma ku ce mu na to Allah haka muke to Allah wannan wata rana a ci hannu wani ce insha Allah gwamnati zai biya mu a cikin lokaci ba aha na ba ta yi ba ta yi aiki Allah ko barin Allah shi ke nan ku ce Allah tabbas amma kuma mu ce kai wa kai wa a ku ce muna to Allah ya kuma kaza Ai- Ya fi da mu zo muna rashin sanin girma Allah kenan wallahi ba abin da zai ayi ko to kage to ni zai gagara Allah a haba mala wai an ce ka je ka samu miliyo ka ga an ce tattalin arzikin duniya ya ja baya ai sai da kanka ga ta akwai mai kula da lamarin duniyar baki ɗaya. to in ita duniya ce ta hiyar da kanta ta ya za a yi tattalin arzikin ta ya ja baya ko ko ba haka yaran bane ba karatun da muke yawancin satin duk mutane kowa kallon da yake wayen shi ne ko a dan kasuwa ne ake wani juyi ya ce ha ba ma da ai kasuwancin nan sirri mu ga in ana gadon kasuwanci mun gada shi yasa kaga komi muka taba sahiya ce wallahi kuma ƙarya ce kawai Allah ya haka ne dai jarabe shi in iya kasuwanci ne ba akwai wanda sun yi ka iya ba ko ko in jimawa ne ana yi ba akwai wanda sun yi ka jimawa ba a in an da kwan ne ya ba ni da ma wancan mishan na san garanti shafi sar kaza da shafi sar kaza da shafi ina a ba na ya ba ka ɗauka ba ka ɗauka ba wai ka shi zai zo ya sa abin da mishan zai ya san yau ke dauko ko kuma sai ya gira da mushan ya ga mishi ko ko in Allah ya jarabe shi ya ga shafi tare da ya dauka zai sai shi ga ni ko na ga muku da man na ga muku ga ga mu bi Allah ka shirye mu da shiryarka to kun ga yan uwa manzo Allah ya karantar da mu in ba mu kawai jarabawa na cinka sai ka yi addu'a so ka roki Allah ya rayar da kai in rayuwar ita ce alkhairi gare ka Allah ka amshi rayuwata ya amsa rayuwar ita ce alheri gare ka malam yace wannan hadisi ko mukharrajun fil irwa malam yace yayi takhrij wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna irwa ul ghalib fi takhrij ahadith mazal sabil hadisi na kai safa na 283 malam yace rabi'an na hudu yace wa idza kana alayhi huquqan shi wannan dan malakin da yake kwance in akwai haƙoƙin mutane lamta akan shi falyu'addiha to yayi kokari ya mai da su ila ashabi ha zuwa ga ma'abuta haƙi to in ta yassara lahu dalika in hakan ta ba shi dama in ya samu dama ya mai da ma kowa haƙƙin shi wa illa in kuma bai da wannan dama fa ausa bi dalika sai ya wasiya kan wannan muna ganewa bakin da mutum ya kwanta rashin lafiya to in akwai hakkokin mutane kan shi ko ya kokari ya samke su in wannan damar ba ta samu ba to yayi wasiya wallahi da kuniyar lahira kwanda ta duniya ta ce wallahi kwanakin can iya na rigewar da muke da wani ta miliyan kaza ne ce kaza ne wallahi ba haka bane ba kaza ne za ki na haka ku ba shi kayan shi hili kaza da hili kaza ba na bane shuwa shuwa ne lokacin da ina da fort kaza ya haka ku bai da mutane kayan eh wani da wani na bi na bashi a bashi haƙƙin shi in ka yi gulman mutum ka ci mutuncin shi ka mai shehi ka ɓata mai suna to dole ka nemi ya yahe ma ko kuma ka je ka san da dangin shi kaga ai duka ana yi ko ka zo ka yi gulman mutum ko ka yi mai shehi ko ka yi mai ƙazafi to gashi ne in ka kwanta mutuwa wallahi ka rike shi su yaji ma ki to jama'a lokacin da rike bukali kaza post da na rike kaza na ministan kaza ko na gwamna kaza ko na mai kaza ko na direction kaza ko na kaza ko na biyu kaza da na rike ko wallahi mun yi da sunaman kaza mun ci kaza mun ci kaza ko muna roƙon ku ku yaje mana ga wanda suke rayu kenan fa wanda suka mutu fa shi yasa ƙarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa واتق دعوة المظلوم كجب وراء الدعوة دعك ظالم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الدعوة دعك ظالم تابعت للشام في تكالين تدع الله والله كان ظالم كمتين ينا تدع يروك الله والله سي الله يجيني شهد إيش شيئتا أكتا عليا تكيا يظالم Allah ya ce, Ya ku bayina, ku sani na haramta ma kaina zalunci, kuma na sa zalunci a tsakanin ku zama na haramun don haka kada ku kuskura ku zalunci junanku a magabata suna gargaɗi shugabanni suna ce musu ku sani tsayar da adalci yana sa Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da rahamu shi da arzikin shi al'umma amma zalunci yana sa Allah ya janye rahamu shi daga cikin mutane ko da ko musulmai ne to yanzu abin da ake kenan ko duk wanda ya samu dama daga cikin zalunci ke sai ‘yan kaɗa. Ko ba haka nan bane ba, duk wanda suka samu dama zalunci suke sai ‘yan kaɗa. Falon daura ya ce wai a jirkar da yadda wani wani kama wani libir makarar Aikon ya ce ga libir innan ko a ji a sai da dala ɗari ɗari misali. Yanzu mu shako da ya zo kula sai ya ce na da ɗari da hamsin. Yara ko da suka zo gida suka ce zikka ita kuma uwa ko da ta amsa take da kaji to kalli yadda al'umma suke rayuwa ko rufiyar tun daga sama haƙar ina za a shiga ba haka to duka ma'aikatun wallahi sai yan kaɗan yanzu ya ce ma ku rufiyar yana so ya zama da cikin ni cikin jinin mu kiri kiri za a ce ma in dai kana son kaza in kalle i kaza ko ba haka nan bane ba shi yanzu wannan hussein ringa cewa shugabani a zalimai shi kuma na aljanna ne na wa alaikum salam in gani ma kudin ko faransu ne ni sai zaka bada ko faransu eh la hawla wala quwwata illa billah sunan su ka bada sunan su ko faransu uwa mai jiki ko faransu ko faransu amma kuma sai ka bada faransu domin sunan ya ke hmm da kariya eh akwai wani wani da ya taɓa tambaya ta ya ce mini ya ce mini malam ya ga mana aike shi ya ce mini malam ni jandarma ne yanzu ina tambaya wai kuɗa haya kuna ne nan ce to ni ba jandarma ba ne ban so na iri gane kuɗa haya ko ko ba haka ba na ce abin zan tambaye ka tare da ɗinka tana shakka yana nan ko ba ka shakka ya ce a babu shakka ya ce to kai ne da tare da ɗinka hankali ce to ta ce ke na wancan ya harkoki na da zuwa ce to ya rage na ka kuma Allah shi ne gabu in ka shigo hatta cikin ekwaloli cikin direction administration daban-daban abin wanda yake sanin ne kusan ko ina sai ka dan aje wani abu kuma wannan abin da shi ake ta ci da yara kuma sai a ci yara sun lalace ko Allah mala ai duk wanda yake kawo haram gidan shi in ana neman cucir na yin iska ka je ka bada iyanka in dai kana kawo halar gidan kai ana neman suwa ne masu tsara zaman tsaye nan gaba manya manya iska da za su addaba al'umma in kana kawo halar gidan ka ce akwai iyana ku rubuta ku aiki wannan bai sai sun zama na annoba kwarai da gaske masu masu cin haram annabi yake ku ji tsoron tsinuwa guda biyu to wannan zalunci yanzu ba mai da shi komi ba komi ba mai da shi ba tun daga ƙasa damar ƙasa ita ce matsala mana da mu gyara Allah zai kawo mana agaji ko ka je ka ga takarar da mutum zai sama hannu an ɗauke shi saboda wannan sa hannun ake biyan shi amma jira ake sai ka ɗan bashi wani abu sannan ya sama hannun kuma in ka bashi wannan abin sai ya kai gida ko kuma ya Allah mu din shi albarka ai ƙarya ce wallahi ka kai ni ka ce kuma Allah ya yi musu albarka kuma zai yi mu ya ce wai wanda suke badawa suna da laifi eh suna da laifi amma in aka bi wani bangare na wasu fasori na malamai ba su da laifi misali abu ne wanda kowa ya san ga yadda ake kai kana mace da abu to an tursa ka ta kuma an tafi ka ba da ta hanci kuma ba inda za ka zuwa kai kara a saurare ka kwarai da gaske malam kaji Allah ne ya tsaye Allah sai samu cikin irin jarabawa ma da za a cewa sai kun ba da wannan abu abin da malumai suka ce in tursa ka kai aka yi ko wanda ya bada shi ke da lahi saboda ai sai an tursa ka kai kan sai kai wannan ba ka da zabi wasu kuma suna kallon a kawai ka jure ai sai to yanzu wani bin layi wata ka'ida ba magana ka'ida ba ake yanzu misali in ka je ka ajiye to shi ke ne yanzu tunda da kai baka ba da wani abu ba kawai sai ka jira in Allah ya kira masu ƙwarai da gaske amma kana zuwa sai a ce akwai wani na nan kana ajiye mai jika biyar ko jika goma filflas kana samun abin da muke so kuma yanzu da wannan shi yanzu wanda in yaje polisin ɗaya baya da takardu ya mai tara sai ta ana cikin mutane ko ba haka ba a shi aka yawa magan gaskiyar da yake ko to shi kuma yanzu kan wancan kan aikin shi ne yake shi yasa Allah ya ce ka zalika zallu zalimi na ba'du ma wa ya wal ba duk sai ka je ka gama saka kuɗin al'umma sai Allah ya tsora ma ciwo ta yadda kuɗin nasa duk sai sun ƙare sanan kuma sai ka zama abin tausayi cikin al'umma shi yasa duk wanda ya samu damar zalunci kaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan da cewa in dai dan malaki yana kunce rashin lafiya to abin da ya kamata ya yi ya yi ƙoƙari duk wata haƙoƙi da ke kan shi ya samke su bakin da ka kunta rashin lafiya da haƙƙin mutane da ke kanka kai ƙoƙari ka samke su kakka yarda ka ji lahira da haƙƙin wani haƙƙin wani babban matsala ce za mu zawa mu manzo Allah ya ce ka samke haƙoƙin in hilayen mutane ka cinye ka ce wa ɗiyanka su yi haƙuri a maida ma mutane in kuɗin wani ka ci a maida in zalunta wani ka yi ka je ka nemi ya je shi ko ka ce a neman ma ya je shi muna fahimta kenan in ya gagara sai kai wasiya mala yace hakika annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana indahu mazlimatun li akhihi bi amrihi aw malihi duk wanda ke da kwai haƙƙin wani ko ya zalunci wani dan uwan shi na mutunci shi ne ko ko na dukiyar shi kai je kai ma diyar shi kazafi ka bata ma dan shi suna ko ka bata ma baban shi suna ko ka bata ma matar shi suna ko shi ka bata mai suna ai duk mutuncin shi ne wannan to ka roke shi ya ma ka shi kuɗin shi ka roke shi ya ma falli ajiha ilahi manzo Allah ce kamar da zuwa gare shi qabla an ya'ti yawm al-qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirham kafin a zo fa alkiyama kiyaman nan ba a amsa kuɗi ba a amsa dinari ko dirhami ba magana kuɗi ba ake ba magana sakazu ba ake ni ake magana yace in kana lahu amalun salihun in kai wanda ka zalunci wani ka ci mutuncin shi ko ka ci kuɗin shi in kana da aiki na ƙwarai to kai zamiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai a ɗauka daga cikin ayyukan da kai masu kyau ko fiye sahibahu sai a ba wancan wanda ka zalunta muna jifa wa in lam yakun lahu amalun salih in kuma baka da aiki na kwarewa ukhiza min sayyi'ati sahibi sai a dauko wancan zulubin da ya aikata wa hubila ta alaihi sai a tsora ma kada ka zalunce shi a mala albani yace wannan hadisan yana daga cikin hadisai wanda suke masu tada hankali masu sa cikin mutum ya kada yace wannan hadisin da yazo ha bai ce sai in ka zalunci musulmi ba ko ko ba haka nan bane ba duk wanda ka zalunta musulmi ne ko ba musulmi bane ba kudin sato ki yayi ka sata kai ma zaka biya shi kale kale ki kace kai ma kudin sata ne zaka biya shi karuwanci sai aka baka kashi kudin ta wallahi zaka biya ta kamar ya ka zalunci dabba kwarai da yau baka ga an sa ta aljanna ba saboda saboda ta azabtar da kai musta ba kuma an kai wata aljanna ai kiwo yana daga cikin hanyoyi da mutum zai iya samu aljanna kuma yana daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samu wuta ka zo ka tattara turi guda ka hana su su tafi su kuma kai ba ba su ba kaddara kai ne aka ma haka ai su ma suna da rayuwa ko Allah ya shirye da mu mana yake shi yanzu babban tashi hankali shi ka je ka zalunci wanda ba musulmi ba a a ibo wani ya shekara talatin yana cewa yesu da Allah ne a ce to tunda da yake ba ta da wani aiki alheri da za a tsora mishi ba za a ibo zunubin shi na zuwa coci na shekara talatin a zuba ma ka zalunce shi kuma kai ba kan lalar da za a ba shi in kuma kana lada ta ake to ya zalunce shi da ka hamsin yanzu a nemo sar da shi ta shekara goma sha biyar a bashi wanda daman wanda ba kai bai ta ba a magana ta me kyau za a magana duk wanda ba ba ai babu su shi yasa kada ka kuskura kai zalunci ko da na dala ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ku sani ranar alkiyama za a iya samun ka zo a neman maran gwame wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma ban da kashi kayan mutane manzo Allah ce wallahi duk wanda ya ci kayan mutane alkiyama kan mayin kan mayin kan mayin hori manzo Allah ce da zan iya muka komai ba duk abin da ka dauka haka za ka zawa shi alkiyama haka za ka zo da akuyan mutane tana kuka dai alkiyama kowa yana ganin ka kai barawa akuya ne duk abin da ka sata manzo Allah ya ce allura in ta salwanta ba hannunka sai ka zo da ita an ba wani sahabi ba sai ya sulla allura annabi ya ce kwarai da gaske ya sulla na haji bai mu kuma yanzu ha sai ba ta ba da kulushin a kai ka matsayi ko ba ta da mani ana kai ka matsayin sai a hawa ko kai shi ta ciwa barka ko ba haka nan ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un malam mutane suke siri jahannama da kudin ke sai da cikin sahabbai sun yi rigimar hili wata mace ta ce hilin ta ne shi ne a aka zo gaba alƙali ce wane kai ne ake shi yace da kunne na na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci hilin wani daidai da taki daya ranar lahira Allah za ya sa a tono mai kasassun daga na har zuwa kasa ta bakwai a tono mai ita haka zai gawa da ita da kiyawa alkali ya ce ba a bukatar shaida sai sai ta amar masa hilin ba ta ce hilin ta bane mai ce zai mata addu'o'i a ciki yace Allah ya kashe ta a cikin rijiya Allah sai duka addu'o'in da ya mata sai da Allah ya karba a cikin rijiyar ta mutu kuma ba a matan ta mutu ba mu yanzu wani malam ektar ektar na mutane ke haɗewa wani iro baki ne na al'umma yake cinyewa kai yanzu malam ba wai ba wai kare guda ba ba kare biyu ba malam yanzu a ce ɗan rufa kawai irin ɗan hili na unguwa da za ka shigarwa cikin na al'umma a ce za a tono ma shi tun daga can gaban ƙasa ta bakwai alkiyama duk duniya na kallon ka a ce duk wancan ɓarawo ne hilin mutane ya sasa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un nan in ma ka zo ka tuba ka ga daga kace wanda ka zalunta ne ko to alkiyama kowa ya taru yaya shi yasa manzo Allah yake so duk wanda ka san ka ci haƙƙin shi to ka mai da shi ko kuma ka nemi ya yafe ma yace sabida za a zo alkiyama ranar da babu kuɗi kawai ranar nan abin da ke da kwai shine aiki mai kyau da mara kyau su ne ake ishari da su lokacin in ka zalunci mutum in kana da lada a ɗauki lada a bashi to kai yanzu ya za ka wataƙila sallar ta ce duka rayuwarka shekara ka talatin duniya aiki da sallah ta shekara sha biyar an ba kai shekara hamsin da ka zalunta da halitta yau mutakabun koko to kai yanzu shekara sha biyar ana nan sai wani yanzu ni ma ya zalunce ni ni ya kima ya sake mun salula ke sallar shi ta shekara biyar ka sun nan shirin ta tafi ko wani ya rubo ya ci mutunci na ya mun kazai haka duk wani mai haƙƙi ranar lahira sai ya zo Allah saboda mai kowa ta kai shi yake kowa aljanna yake so bala'i yayi bala'i da bai tuna uwa uwa ba ta tuna ɗa yau mai samun ma'umin akhi wa ummihi wa abi ko ba haka rabba ne ba to saboda wannan ranar ce Allah ya ce kowa ya ji tsoron Allah ya ji ba mu yi saboda gobe saboda wannan ranar ce Allah ya haramta mana zalunci saboda mutum zai nadama ga shi da abin da ka sata ka tafi ka bar shi ko ba haka nan bane ba yanzu shugabanni wanda suka yi tata ina suke ba sun mutu ba to yanzu bala'i suna can suna cin shi cikin kabari kuma alkiyama Allah ya biya mutane wannan abu ha in ba su da lada ya ce to kai hakuri ba su da lada ya ce to ai ya shekara talatin yana shan jiya ko to a ibo zunubin shi na shekara ashirin da biyar suna shugaban siyasa ke mai miliyan talatin da biyar a ibo zunubin shan jiya shi na shekara ashirin da biyar a zuba mishi kaga shi ne shan jiya daga ne a ɗan haro wayewa ko ce to ita wancan karuwa yi da na sakuna ta shekara sha biyar a lamta musu da ya cuce ta miliyan kaza haka aiki na da yi shi yasa za a wayi gari wasu su ta yi aljanna wasu su ta yi wuta to har zalunci mutane da yawa mara Allah ya tsare mara yake wannan hadisi na malaikum salamu alaikum masu muna ma da ke shiga hanyar ke kan wannan aha suna ciki masu shaguna da suke ta hanya ko eh hanya suna ciki sannan kuma gwamnati ma tana ciki tunda ai kai yanzu kai da ba kowa ba ka isa ka zo ka ce mai shago ya janye sama hanya yake a wai suna da kuma gwamnati ma tana da nata me yasa su ne suke da wannan haƙƙi yanzu kan dafa Umar yake yana tsoron jakiya Iraki ya tuntire Allah ya tambaye shi ne yasa bai mai kwanta ba a ya wani malami na hudu ba yace mu kuma hanyoyin da in kabo wasu hanya ma in kabo da sai cikin kayan matsa kwarai da gaske kai mala akwai aiki akwai aiki shi yasa duk wanda aka ba shugabanci wallahi da ya san bala'in da ke jira shi wallahi da bai amsa ba ɗaya daga cikin magabata an ce yanzu za a naɗa shi alƙali kawai ya zama mahaukacin ƙarfi da yaji ya ƙere ya bar wurin sai da aka naɗa wani ya dawo ce to da wani abin ba gwanda haukan ba ko ba haka ran bane ba kai malam bala'in ba ƙarami bane ba wallahi ba ƙarami bane mutane suna wasa kuma rishin sanin waye Allah ne akwai wani wani conference da aka shirya ina ji cikin wata jami'a ne ko ne da mala albani ya shiga haraka shugabanci haƙoƙin da ke kanka na mutane ina ji rakar in ne kuwa da rakar in ne ne wace ya miƙe ce wallahi shi da ya ji wanga wa'azin kahi ya amshi wannan matsamin ce wallahi ba zai amsa ba kaga Allah ya so shi da alheri kenan ko ba mu kuma yanzu ba kuɗi kake biya a zabe ka ba kana da hawa wai mutum kuɗi yake biya a zabe shi kuma an ci Allah ba da aljanna ya ce amin duk wanda ya kwanta yunwa akwai haƙƙi duk wanda ya kwanci cikin matsala duk wanda aka jira gidan shi kowa sai Allah ya tambaye ka kallon Umar mutum irin Umar ha kalli yadda yake shiga damuwa in ya ga wata matsala kan al'ummar shi ina mutum da take cewa tsakanin da Umar sai Allah to su Umar din nan garanti gare su amma da yake kuma a wani shugaba da yake zai mulki irin da Umar ko sani ba yana yayi koko zai ne a wai yayi mulkin ko nan gaba ne zai yayi da Umar ne Allah ya shirye da mu shi yasa malai shi wannan hadisi akan zuwa Bukhari wal Baihaqi yake wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ataduna mal muflis yace wai kun san wani ne ake ce ma fallasashe kun san wani ake ce ma asarari a cikin mutane qalu sai sahabbai suka ce al muflis fina ma'ai man la darham lahu wala mata wanda ake ce ma muflis amma wanda muka sani shine wanda talaka baya da ko dala da sauransu fa qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muflis lalle wanda ake ce ma makiyashi ko fallasashi a cikin al'umma da yake ya ati yawmal qiyamati bi salati zai zo ranar alkiyama da sallah wa siyamin wa zakati da azumi da kuma zakka wa ya'ati qarsha samahala sai dai yazo ya zaji wanga وقذف هذا يا يما وانا كذلي وأكل مال هذا يا تكون واني وسفك دم هذا يا تا عن كشواني ويا كشواني وضرب هذا يا بجواني فيوطى هذا من حسناته sai a ɗauko wannan aikin da yin masu kyau muna fahimta ko wa hada min hasanatihi in aka ɗauko wannan aikin masu kyau ni za a yi sai a dura mu wanda ya zalunta yace fa in fallata hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi har in ayyuka alherin nashi suka kare kafin a gama biyan mutanen da ya zalunta ha wa khiza min khataya sai a dauko zunuban wancan mutanen fa turi had alaihi sai a zuba mishi kuma sai hakin da manzo Allah yake sai a jefa shi cikin ta jahannam la hawla wala quwwata illa billah hmm siyasa kai tsiya ga sallah ga kiyamun laili ga azumi ga zakka ga aikin hajji ha mu ma nan Nijar akwai irin wannan ma'aikatan kowa ya san shi ya shahara wurin amsacin hanci kowa ya san shi ya shahara wurin sauya haƙƙin mutane ta ce duk shekara yana zuwa hajji tara mu ne yake a insha Allah ko ba ka da bane ba ce ko wa wani ai azumin nafila yake nan ni ji tara mu baya Allah ne yake to yana cin haƙƙin su ko ba haka nan bane ba sai ka samu wani an ce yana zuwa aiki hajji shekara yana da sunan salar in mutum goma sha shi kadai ko yana yanke ma wani ma'aikaci ta kalkashin shi ko wasu sun yi kwangila ya yi sunan kuɗin kwangila ko ba haka nan bane ba ko ka zo a biya ka haƙƙinka a ka zo a biya ka haƙƙinka ayyaya ya kawo sai ka ba da wani to dan ya ƙara wannan ya ji haƙƙin hajji malama tara ma al'umma ba ne Allah zai shirye da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron shi kuma ya tsare mu cin haƙoƙin mutane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shi ne ake ce ma fallatashe shi ne dan asara a cikin al'umma manzo Allah yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma sai dai a zo alkiyama ya zajuwa ne ya mawa ne kazabi ya ci kuɗin wani ya kashe wani ya buji wani a manzo Allah ce sai ibi duka wannan ayyukan nashi masu kyau a rinka bai wanda ya zalunta kaga zagi wani ayi ka hanya kaja sai ya zagi 17 wani ka hanya kaja sai ma wani ƙarya ta hi a kilga ko ba haka ran bane ba ka zo siyayya wurin mutum ya sani ka dauki canjin da ba su da kyau ya baka ya sani ya dauki canjin da ba ka bayar mika ma sai ce baka da lura ya saka haka kake ko ran ne mu tawaye ko ba haka nan bane ba na mala alaikum salam masu ne sannama a'a yau ka san kudin ne bai sannaman ne misali yanzu gabanka sai a ce ka ga wannan ma'aikatan dukkanin su jika hamsa hamsa ya kamata a biya su amma ba su sai na cire musu jika goma goma eh misali wani sai cire wannan goma goma sai ce to kai ma dai sai ci ga wannan ka sha kafe sai a yi mana ka kafe ta a'a ina zuwa ka gane amma yanzu kawai ka zo wani wani ka sani ma'aikaci ne ko kuma ɗan kasuwa ne ko kaza ne ne misali ya ɗauki kuɗi ya baka me ke nuna ma wannan kuɗin na kaza ne ka gane a amma yanzu sai ce kaga wannan kuɗin da kake gani kale kale yanzu na ciwo sosai san mil ga ga ga ga sannan kan kai ma ka je ka ƙara ka ce ha to kuma tun da dai kale kale na ake daɗi lafiya ko a ka gane ai ko amma yanzu kawai mutum ma'aikaci da ya ɗauki kuɗi ya baka an ce yana amfancin hanci ko yana handama kuɗin mutane kai ne ke nuna cewa wannan kuɗin wanda ya handama ne wannan can tsakanin shi ne da mahallicin shi amma in ka san haƙƙin mutane ne ya ƙwata ya kawo ma to a lokacin ne ba a buƙatar kai maka ai ka fahimta ko to Allah ya datar da mu sai wanzu Allah ya ce sai a yi ta kwasa ayyukan wancan mutum ha a yi ta kwasa haƙƙin wancan ayyukan sun ayyukan da ya masu kyau ana ta zuba mu mutane aiki zuba mu mutane ha to kai yanzu wanda ya rike shugabancin gari ha ko shugabancin ƙasa misali a ce kai shugaban ƙasa ne ko kai ministan ne ko kai gwamna ne ko kai sarki ne ko kai mayor ne kakkaci kuɗin ka yarda a ci kuɗin wallahi sai ka yi bayani ka Allah sa ka ci ba dai ka raba hanci za ka yi bayani to balle da kai aka ci a an aiki ya karu shugabanci na gidanka ma kaɗai ya ka ila da shi balle ya ɗauki wata al'umma an baka manzo Allah yake jikin aka kwashe ayyukan shi masu kyau sai ila to yanzu ku da aka zalunta ba ayyuka masu kyau ku zo zunuban ku za a yi ta kwasa ana zuba musu manzon Allah yake haka za a yi ta loda mu zunuban sai an gama sai a wurga shi wutar jahannama duk sallar ya duk azumin shi duk zakka shi duk hajjin shi ga ta manzo Allah ya zana sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna ma hadarin da ke da cikin cin haƙƙin mutane kwarin da gaske sai ka kawo ka kiyaye zalunci kaji an ci a gara ne wallahi kai ne gara shi yasa ka ji bahaushe mai hankalin bahaushe sai ya ce ka kiyaye cuta da kai cuta kwanda a cuce ka فإن الظلم ظلمات يوم القيامة dan kasuwa ya sa abin nan yayi fili ne ya kwaso ya zuba ko ba haka ban bane ba shi wajen yake ya za a iya rabu da shi ko ko a tsara mai kyau da mara kyau ko wanda annabi ya saba wani yayi haka ko ya kwaso haƙi mai kyau sama sai ya sa mara kyau kasa ko da maza Allah ya sa hannu sha'ir sai ya kwace kai ya ke nan shafa zai ce wancan ɗan ruwa ne ɗan taɓa shi annabi ce mana bai shana fale ta duniya duk wanda ya haɗi ce mu bai tare da je wani yake ce min wasu ne ɗan kasuwa suka je suka yi odar wasu kaya yanzu ko da suka zo suka kama kayan nasu kayan da sun yi ne wai yanzu daga can sai suke kiran wani suke sa wai dami bai saya ma kayan da ta ba yanzu gashi zai ya musu matsala a abin da suke yi kenan ha wallahi ko ai shi yasa Allah shirye da mu wala wai sai su je su kwaso kaya sun san kaya shi a shirye wanda ya yi ya shiga sai su sauye da su ne kasi asara in ba sai asara nan ba ai kai ta alkiya ba ko ko ba haka nan ne ba ba hauje ce asara ai sai mai kaya ko ta gode ma Allah sun da kana da asarar da kai za ka yi a ai su mace ya zaba a ce wannan jarabawa ta ce so wani suna ta nema alfarma ya bari su wuce kace a tsara ce shi da wani abu ne wanda yake bai da illa ce yanzu in aka je wani ya ɗauki wannan abin ya sha faɗi ya mutu in ce ma Allah ne shi Allah ya sa mai tsora Allah ne koko shi ke nan ka gani ce ma ta ta ta gari ta siyo ta kawo ta sa mai ba ya ce mu ka ga yanzu can wata kila ta hanci aka ba shi ya bari abin mara kyau shi ko to yanzu an ci an kawo gidan shi a bahaushe ce ramin mugunta gina shi gajere in ka gina dogowa in wancan haɗa kai ma za a iya samun wuri ka haɗa da a yi Allah ya shirya da malam shi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa qala aidan hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata kai an ji lokaci yayi ko duk wanda ya mutu wa alaihi dainu alhali akwai bashi a kan shi yake cewa falaita samma dinarun wala dirhamun to ya sani fa alkiyama babu komi babu dinari babu dirhami walakin na hasalatu wa sayi'at kawai alkiyama eh shan ne ke da kai ba da kuɗi bane babu sefa ba naira ba dala ba euro mike da kai ayyuka ne masu kyau da mara kyau mun gane ko Allah ya shirye da mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da zalunta kawunan mu Allah muna roƙonka duk wani wanda ke da kai haƙƙin shi akan mu ya Allah ka ba mu iko mu sauke wannan haƙƙin kayan mu haɗu da shi za mu saurara wa insha Allah in akwai masu tambaya ko wurin da aka ji an yi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah saura minti nawa ya kai minti biyar Na'am wa alaikum salam Mhm
kuma tsawon to akwai tip wanda ya akwai ta makaranta in ta ɗan yi mata kusa da ta shi to abubuwa ne in an kamar ta kwanta ba a samu wata abu ba a samu haka raya shi ne ya ce ta insha Allah ba wani ya yi bayani ya ce kamar tattalin da ya wasu za a tattalin gama makaranta a wasu ne kamar wasu abubuwa farko za ta faranta duka mutum da ma da yake yi da yake da haya inda ba wajen da mutum da haya da yake insha Allah kamar kirkin na bai za ta yi da yake da a ɗan samu a rage tsawo a cikin yin da ta yawa ke masu Allah ne ke yi insha Allah ni shi ne ke so za a ɗan yi abun ga ɗan kwafata kan ga kamar da an zo makaranta ne a ajiye wanda Allah ya kaddara abin da za a tsawa salifa a hanyar ga abin da za a tsawa cikin shekara kusan biyu ina ga yanke cikin da zaɓa wuce an ce ma taɓa samun da yanke cikin da ya ji ne a zuwa ya eh na kwanci yi mai san ta kwanci yi mai domin duk sa ba abin da za a yi dan a fi kamar in ana karatu sa ta yi kokari a kawo da shi yana nan da idan abin da Allah ya kaddara shi a samu Allah ya yi amma Allah ya saka mutu Allah ya ba da shi Allah ya karɓa mana baki da alaikum salam eh mhm da abin da kake da shakka kan shi da amahin yi muka idan ma la yi muka da abin da kake da kokonto daga gare shi to ka rabu da shi ka kama wanda bai da kokonta amma ana son yi ma junan mu kyakkyawan zato mun gane ko duk abin da bai bayyana maka da hili ka za bane to kakkan tsananta sai ka gano wannan abin ya yi bisan ka fahimta ba na
Sorry.
na wa Yau alaikum da salam ina abubuwan da ko ma'aikata ko yin misali ko da cin hanci da hannu wato haka ne.
Mhm.
Suke wannan jiya kamar ba ka tare su amma an san su ne wani na mutum na abu.
Mm.
Ina yawan kai wani mahu ne su ne su ba ka kuɗi ko da yi biyan da ya abu da sarrafa ne wani.
yace mutumin da aka sani da handama ko da amsuncin hanci yana iya baka kuɗi ka amsa ko kuma ka je gidan shi ka ci abinci to ai ba wannan hanyar ba kaɗai aka sani yana samun kuɗi ko a wataƙila ɗan kasuwa ne wataƙila ma'aikaci ne to kuma shi ke nan kai kuma ba inda zai samun kuɗi sai ta wannan hanyar kayan mishi adalci a amma yanzu in abin da ya bayyana muka ƙarara cin hanci ne an sha na zaɓin mutane ce kai ma a sama uku gari da sai ka ci haka wuce Allah ya saka da alheri. Amma yanzu an gyara zabi an kira ka. Sai da ka ɗauki kawa ka sa gaba shi ka ce su wani wannan cikin sadarin ka ne ko ko shi ma irin wancan ne. Ina zuwan ka. Allah ya shirya da mu. Abin da na ma alaikum salam.
kamar yanzu da harka mutum masu yi rasuwar nuna wani da ya haɗa sai mutum ya yi jikini a kan da kuma kana ganin da ake fi da tsakanin ana tsaya a kan ruwa a rukun mutum a wani Mhm.
mutum ya ba ka Mm.
ba ya yi da ba ka ya ba ta ne kamar yadda duk wanda aka yi shi da nawa a wanda aka ba ta wanda da ya amma kai kawai ne har ta an gaba kai
san kai bayani ka ji wani mai wayo ha wanda ai mun mun yi bayani shi ta wannan kai daga baka ka ga ta hanci ne aka amsa a ba ta wace ce ba da kai aka yi ba kamar barawo ne ta so kaya kana gani ya jira gidan mutane sai ce ko an shi kai wasu da kaya ko a ba ka da laifi ha a to shi yasa a ma'aikatu akwai wanda ba su iya hana cin hanci suna kallon ana cin hanci amma wallahi duk in an kasa ba su amsa akwai su duk in an kasa ba su amsa Ah, shi kawai bai yi kuma bai da iko hana kuku kuma ku ya gaya muku abin da kuke ba daidai ba ku ta yi wallahi ba da sa shi ke nan kawai amma irin wannan suna shan tsangwama a ma'aikatu kwarai da gaske wasu ma za su iya hanyar da za su yi ma wani shiri ko su sa a kore ka da sauran Allah ne ya kaje mana imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh